بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar ne shida ga watan jimadar ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 11 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan kuma yin Allah da shi ne kaset na shida cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin a shari'a ta imamul ajuri daga nan makarantarmu ta damar hadisin salafiya wadda ke na mafo madarka cirar gaskiya ne a zaria kabis na nigeria taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azuta mukatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfano da su duniya da kiyama kamar kullun darul hadith salafiya mala albaniya gina ta ne don cimma manufofin da a wasa muna roƙon Allah ida nufi Allah sa albarka kuma Allah jagoranci mu zuwa daidai idan ba manta ba muna kin karatun muqaddima ne shi wannan littafi din wanda muka shirya daga wasu littafai na wanda suke ta haƙiƙi da ta kharijat da sharhi na shi wanda littafi ɗin muna kamo nan kamo can ne mu karanta nan mu karanta ce insha Allah ta'ala makon da ya gabata an ba manta mun kwana ne a cikin taƙiƙin da malam da malam Walidu ibnu Muhammad ya rubuta shi inda yake kwatanta mana halin da zamanin musulmi ko al'ummar musulmi suka tsinci kansu bayan gushewar zamunan nan masu falala ya ka tsinci kai mun ji daga cikin bayanan da mala yake yi mana cewa an tsinci kai a wani lokaci da yake mutane sun ruɗe an saki wahayi na allah maɗaukakin sarki da sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallama aka kama waɗansu abubuwa mushrikai da arna da yahudu da sara suka kutso cikin kan a cikin addinin musulunci suna banna a cikin musuluncin sai suka kyankyashe wasu mutane da tunani irin nasu sai suka ja gefe suka bar wayannan mutanen a cikin sai zama su wayannan mutanen gasu da su rigar musulunci da sunan musulunci amma sai zama suna aiki ne ga wayannan afkar haddama wannan tunani masu ruguza addini su rusa al'umma sai zama su suke aiki a suke masa aiki a nan wajen suka kyale su suka bamu da su ana ta fama a ce masa Allah ce annabi ya ce aqida kaza ta zo sai zama su bar wannan aqida ta ta zo ta musulunci sai su kama ta wata shine hamala yake inda yake cewa ma zala zalika tawalu bihim hatta zaina lahum shaytanu shayatinul insi wal jinni dalala wa ifsad al mushrikin min al yahudi wan nasari wa ghairihim bismil qawanin wan nazm siyasi فاتخذوهم فاتخذوها لهم دينا جديدا وحكموا في الاموال وحكموا في الاموال والفروج والدماء wace mutanen haka suka ci gaba da wasa da hankalin wayannan din har sai da aka kai matakin da sun zayyana masu su saki ka'idoji da tsare-tsaren da annabi Muhammad ya zo da su da sunna ta zo da su su gabatar da tsari wanda su mutanen suka tsara wa kansu da tsarin siyasa da su suka tsara suka mai da wannan shine addini ma kuma da duk da sunan addini suka zama da su suke hukunci akan dukiyoyi da farjoji da jinane da dukkan abubuwa faqabadatul faranja ala anaqihim yaza turawan faransa sun kama wuyarsu mai mala yana magana musamman su yankin su kasan misra ta fi kowace shan wahalar wayannan turawa na faransa wa amalat fihi makhalibaha an yaba tamziqan hatta saru kal qasa takalibuha aliya aljiya wadaha amruha furdan wala hawla wala quwwata illa billah to nan muka kwana shine ya ba misali ne ga yadda aka samu sun canza kuma har yanzu muna nan da irin wani abuwa ɗin ‘yan uku ne kuna tare da su a musulunci da karatun musulunci amma an riga an canza masa tunani duk yadda kai da su su iya barin waɗannan tunani nasu na falsafa da mandaki da tunanin ganin girman wasu abubuwa waɗanda ba ƙur'ani ba hadisi ba su ƙara ganin girman ƙwana hadisi ba su da wani abu ba hasali ma suna ganin ruko da ƙur'ani da hadisi da cewa ƙida ta salafus salih da manhaji na salafus salih sai suna ganin wannan cima baya ne suna ganin raja'iyya ne suna ganin a'a wannan ma zamani bai dace da shi ba kullum za ga aikinsu shine menene za a yi ya dace da farin cikin turan mulkin mallaka ko kuma turan yammaci allah shi kyauta to malaci qala allah ta'ala dama allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya dawo take miƙiƙiya fattabi'uhu ku bi wannan hanya din wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi ƙanana wa tafarraqa bikum ballantana su raba ku an sabili an sabili daga hanyata zalikum wasakum bihi la'allakum tattaquna wannan shine abin da Allah muku siya da shi don ku zama tsoron Allah wa qala ta'ala hawayu Allah yana faɗa a wata sura sai ce kul hadhihi sabili ga masu wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allahi ala basira ina kira zuwa ga Allah a bisa ilimi ana wa man tabani haka sha'ani nake gani kuma da wanda suka bi ni wannan ita ce hanya ta kade ta Allah ita kwara daya sannan kuma muna kira zuwa ga suma da ni da mabiyana suna muna kira zuwa ga wannan hanya din wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina bayan daga cikin mushrikai to malam sai ce wa yakshifu lanal imamu hafiz az-zahabi imamu az-zahabi yana yayi mana duhu al-mutawaffa sanata 48 wa 700 shekara ta 700 da wanda ya rasu shekara ta 748 kenan fi ma kataba fi kitabil jalil cikin abin da ya rubuta al-littafin nasa mai daraja tabaqatul huffaz wato littafin shi mai zama mai suna tabaqatul hufaz ko kuma tazkiratul hufaz da sunan da ake ga mai dai an halil mujtama'il islami game da halin mujtama'i na musulunci na musulunci wato society zamantakewa na musulmai fi ma wasala ilaihi cikin irin matsayin da wannan yanayi na zama na musulmai kai mina tadakkur na rugujewa wal bu'di an siratil mustaqim da kuma nisa daga hanya Allah mai kakkiya wa ma balaga bihi aduhu da kuma irin matakin da abokan adawa na addinin musulmi suka kai a wannan hali din yana ba da misali yana bayani kenan ina fatan fahimta sai ce kafa kala rahimahullahu ta'ala malam Allah ya kanshi rahama sai yake cewa fi dhail tabaqatis sadisa wato a bai wato kayan ƙari za a ce da shi kenan ko zail bayan ya gama kawo ɗabaƙatar sadisa suwaye adadinsu mutum nawa ne ya fara zato bayan ya gama kaɗan biyu baya da wani sharhi a cikin ƙarin waɗansu haka falamma kutil al'aminu shi malam zahabi ke cewa lokacin da aka kashe al'amin wasu khalifal ma'amun aka sa khalifa ma'amun ya zama khalifa a lara asili mai wato akan shekara na ɗari biyu abin da ya faru imam a harun rashid khalifa harun rashid al-khalifatul abbasi yana da yara ma'amun da amin amin shine babban to da zai tafi wanda yake da walil ahad shine wannan wanda yake amin ina fatan fahimta shi kuma amun shi ma yana can yana aikin fafata jihadi kun gane shi harun rashid wani khalifa ne mai adalci aka yi a cikin musulunci yana kwarewa shekara ɗaya zai fita jihadi ta jihadi ce wata shekara kuma sai zama aikin hajji zai je ba zai na ɗaune aikin hajji ba ne to ayin shi su masu zama sojoji wa da ƙoƙarin sun ilimi gwargwado da abin da ya sauƙaƙe ga Allah maɗaukakin sarki to da aka yi khalifan sai zama wancan amin ɗin shi shi ne aka naɗa khalifa bayan shi amma wancan shine soja da rundunar sojoji kuma da can wajen sai zama da wannan ya zama din sai wannan ya ce to da kuɗin da aka samu na fito har da aka samu can da waye da waye ya haɗo ya aiko da su da kaza sai zama misunderstanding ya shiga tsakaninsu ina fatan fahimta uwa da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya ka ji matsalar mulki ma kuma khalifofi ne na musulunci ma fa kuma da shari'ar musulunci ma suke abin nan amma sakamakon haka sai da ya zama shi wannan mamun ya sadada ya kai ga hanyar a kashe wancan yayin nasa amin akan wannan mulki din shi ma wan ya yaƙe shi shi ma saka kuma suka yaƙe juna ƙarshe a kashe wannan shi amin din mamun ya zama shi ne to amma wani abu da yake a cikin wannan tarihin nasa shine shi uban harun rashid daga cikin miza da gwada falar shi shine baya ɗagawa zindiƙai kafa sannan baya ɗaga wa mu'tazila kafa kwata-kwata bai jawo mu'tazila kusa da shi ba kun fahimta hasali mu'tazila duk sun noke ne suna da aƙidar amma dai mutum ya noke bai sai fito bai noke ita ba in ko haruna shi ji labarin ka da wannan aƙida din ka shiga uku ko dai ka zo ka tuba ne kuma a sa ido a gan tuba ka ko kuma in ka sa taurin kai zai aika ka lahira ko kuma gidan yari ina fata an fahimci wannan abin to haka wani ya nuna cewa shi ya tuba cikin waɗannan miyagun ‘yan mutazilawa ɗin aka ƙyale shi mai hikima na da fada to shi ne wannan sarkin na mutuwa harun rashid wannan amir ɗin shi ma sai ɗauki azama a kan matsayin uban shi cewa ba zai bar mu utazila sakata suwala ba kun fahimta amma wannan ma'amud ɗin yana zama khalifa shi kuma sai wancan wuf suka ɗare kusa da shi haka sai ka suka mane suka zama su ne malam fada to ba su gushe ba sai da suka juya mai hankali gaba ɗaya ya koma cikakken ba mu'tazili shi ma da haka kuma daga nan wajen me ya faru tunda mu'tazilinci ya zo sai zama malaman mu'tazilawa aka jawo a cikin a cikin gwamnati su ne na gwamnati suke bada fatawa suke kaza su ne manyan alƙalai su ne kaza da kaza da kaza fatawa suke gudana fatawarsu kuma akan ahlus sunna a wannan lokacin shine ko dai mutum a tirsasa shi ya bar wannan sunna ko kuma mene a ɗaure shi ko kuma sai ma kafin ne khalifa yana da halasi ya kashe shi haka suke malam fada ba su gawa sarki gaskiya ba su gawa mai gaskiya ba kullum ƙarya za su gaya masu da abin da yake dace ra'ayinsu aka gaba da wannan fatawar daga cin waɗanda suka sha waɗannan wahala akwai imam ahmad bin hanbali a wannan zamanin ya rayu in ba ku manta ba har kama shi aka yi aka ɗaure shi aka yi mai azaba da sauransa sauransu akwai wannan khalifa mai su wannan malami suna Yahya ibn Ma'in abokin karatun Ahmad bin Hanbali ne shi ma kai sha wannan halar har ya samu yi tawili shi ma wanda wannan ya haifar masa da sabai tsakanin shi da Ahmad ibn Hanbal ya zama ko gaisa ba sa yi iyaka sallama kawai shikenan saboda Ahmad bin Hanbal ya ganin kaman wannan malamin saboda ya san waye Abu Yahya ibn Ma'in a wajen ilimi da daraja da menene ne sanin gaskiya cewa maganar ƙur'ani maganar Allah ko maganar Allah bane shi ya haya san wannan magana ta ya zai sallama irin sun sun sallama to za a dini mutane talakawa ya tsira kenan ina fata mun fahimta da haka bai ci amma sauran da suka sallama ya san wannan dama rikiya ne bai ma damu da wannan matsala ba kawai sai ce Allah ya fi maka kawai mun san wahala ce ka je kawai amma ya haɗa ma irin shi ma yana ga cin wanda suke tawili akwai waɗanda su irin su Ahmad ibn Nasar al-Khuzai su ma suka ce atafau ba su anan Ahmad ibn Nuh shi ma suka dage akan wannan akida din sarki ya buga suka buga a kama wannan akwai wanda aka kama yanka wuyan shi aka yi aka sara kan shi shine ɗaya daga cikin wannan al-Khuzai da muka bayani wannan sarakuna dai sun azabtar da malaman ahlus sunna a wannan lokaci din sakamakon waɗannan mu'tazilawa da ke tare da su ina fatan fahimta haka ya faru da mu a nan Najeriya a nan zazzau da muke ciki malam awwal albani Allah ji kanshi da rahama haka malaman fada suka je sai suka hada sarkin zazzau da malam albani rikici a cikin annan zaria wanda karshe shi sarki ya ce shi fasa shi akai wanda malaman suka suka ce mai kaza kaza duk ga sanan marasa mutunci a gaban sarki suna zuga shi wai sarki kana da ikon ka dauki mataki akai haka suke duk malaman bid'a in suka samu su ba za su zo a karata ilimi ba amma suka koma suka samu sarki sai su zike sai sun ga zugo shi suna cewa kai kaza ai za ka yi kaza ya halasta su halasta mai da abin da sun san ƙarya ne su ma suke a cikin wani lamari din sai da malam albani aka kashe shi kenan sannan suka dawo suna sai sarki yana ruwa kato shi bai san yana da irin wannan mutum ba su ma sarakunan su nasu laifin me fa amfani ka ba za ka amfani da hankalinka ba sai kowa ya gaya maka kawai ka ɗauka ka abin nan na fa kuma kusan da 'yan siyasa da sarakuna da waya ku kun san wa'annan malaman ba na Allah bane a gaban ku kuna sani kun san abin da yake son san zuciya ku suke tabbatar muku da shi kuma kun san da haka din kun san malaman suke gaya muku gaskiya ko kuma ba ku san gaskiya walakin lakum la tuhibbuna nasihina haka wa'annan sarakuna suka mamaye wannan khalifa Ma'mun suka hana shi sakat wani bawan Allah da ya so tona asirin mu'tazilawa din shi ma ya shiga cikin su amma haƙiƙa ne ba mu'tazilin yake yi ba fato da suka ba mota shine a kashe shi kashe shi suka yi wanda shi ma ya samu ya shiga fadar Ma'mun din ba aje wannan wani dogon tarihi ne dai a wannan matsalar ina fatan fahimci wani abun shine sai malai ke cewa to lokacin da aka yaka din najamat tashi' wa abda safhatahu a lokacin da shi'anci ya ƙara ɓullo kai ina fatan fahimta wa abda safatahu ya bayyana da irin kalansa a wannan lokaci ɗin wa ba zaga fajarul kalami kuma haske na, na ilmul kalam mantaki kenan sai ya fito shi ma a lokacin duk sakamakon wannan abin wa galabat hikimatul awa'il hikimomi na mutanen farko wa mantakil yunan da mantaki na mutanen yunan greek duka a lokacin shi ma sai ya fito ya bayyana kuma ya rinjaye akan ƙur'ayin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ga abin da Allah ce ga abin da annabi sai wani ce maka to amma kana ganin a hankali kaza zai yi to sai a ce da wannan magana kana ganin a hankali sai a rushe wannan aya da hadisi da abin da ke nuni akan shi kuma sai a gini akan wannan abin ina fatan fanci wannan abin sai ce wa amila wa amal rasdil kawakib da aiki na wato dakon taurari ma'ana aiki da lissafin taurari kaman abin nan duba kenan wa nasha'alin nasi ilmun jadidin murdin muhlikin sai wani ilimi ya samo tangal ya bullo ga mutane kuma wanda yake wannan ilimin mai halakar da masu shine mai jefa su cin wahala ina fata an fahimta sai ce la yula'imu ilman nubuwa imamu zabi ce wannan ilimi da aka fito da mutane kwata kwata bai dace da ilimi na annabta ba wallahi wafiqu tauhidal mu'minina wannan ilimi kwata kwata bai dace da tauhidin da mu'mini suke akan shi ba shine muku muku ishara a hudu ba ta jiya shine an zo da ilimi ne aka ce maka to ga wannan ilimi asali as-salaf su yadda suke tafiya shine ana kafa hujja ne a cikin addini da aqida da Allah ya ce annabi ya ce to amma da aka zo sai aka canza sai a ce to amma ga wasu ka'idoji sai a ce to mun yadda sai a ce aya idan ta zo kaza da kaza ta zo ta ce Allah na da siffa kaza ko na da suna kaza sai a duba a gani wannan abin ya dace da hankali in bai dace da hankali sai a ce to sai a yi mata tawili misali Allah ya ce ar-rahman alal arshi sawa sai ce to yanzu an Allah yi a saman al'arshe daidaita muna cewa sama ba kan al'arshe ba saman al'arshe Allah ya daidaita to ga ayyukan da yawa a amintun man fi sama sai ce to ai in an ce Allah ya sama to shikenan an wa Allah waje kun je muka magana farko kenan yanzu cewa ayin Allah waje a Qur'ani ne ko hadisi eh a kwalosu ne ina fatan fahimta sai ayyu Allah waje sannan kuma ayyu Allah jiha sannan kuma yanzu a halittun Allah wani halitta na da ƙarfin ɗaukan Allah kenan kaga wannan duk questions ne suka raising daga ƙwaƙwalwarsu matacciya gurɓatacciya ina fatan fahimta to sakamakon waɗannan tambayoyi da suka ƙirƙiro kansu sun ce to wancan abin da waccan aya take bayani akan shi ba haka yake ba sun ce to dole a canza waccan bayani sai a mai da shi wata fassara to wa zai kawo wata fassara ƙur'an da hadisi zai kawo sai ce tuzo a ganin sai dai a ce arrahamanu alal arshi istaula ma'anar shi kenan kun ga kulo da kyau fa sun lalata ayar sun lalata ma'anar ayar gaba da mene da molin kansu kawai alhalin a wannan nasu ɗin akwai wahala wani ma zai iya wannan tambayi shi ma wanda suka yi ina fatan fahimta oh istaula me ma'anar istaula a larabci shine ya mamaya ya kwata da ƙarfi ina fatan fahimta to wajen wa Allah wajen wa Allah kwaci mulkin nashi kun fahimci wani abun ko domin isaula mu galaba ne to wajen man wane ne Allah ya mugalaba akan shi waye ja da Allah Allah ya buga da shi ya kwata ina fatan fahimta so amma da za su yi imani da ita ayar ta zo cikin sauki ba wata wahala ar-rahmanu alal arshi sawa Allah sama arshi ya tsade ta shikenan ka zauna lafiya ka dai san menene ake sama ka san menene ta sama menene da ta sama shine uluwi Allah na sama din to wannan dama can Allah ya ajiye a ka kai mutum musulmi har ne ma Allah ya kwalwar cewa Allah yana sama ne ba wata halitta take musun cewa Allah na sama ko akwai in dai ba lalata mutum ba kyakkyawan misali ka je ka tambayi yaro kai yaro ina Allah yake wanda bai taba zuwa makaranta ba ma zai ba da amsa ko ba zai ba ba in ya ba da asan me zai ce ina fatan fahimta to wannan fitira haka ta dace da abin da ke cikin Qur'ani amma waɗannan ilmomi da aka dinno aka ga musulmi sai su canza daga abin yake a fitira su canza kuma abin da yake a nassi ina fatan fahimta ce ai arramanu alal arshi sawa can abin da ake nufi isaula mulkin shi ya mamaye sama to a wannan tahsil hasil dama ba wani fa'ida kin aka samu domin kowa dama ya san mulkin Allah ba inda bai mamaye ba ba inda mulkin Allah bai kai ba ina fatan fahimta to sai su canza wannan aya din su murgude ta su kuma wannan abin in hadisi ne zo sai suka iro su ka'idoji a wajen su yana da bayan wata siffar Allah maɗaukakin sarki ko sunan Allah maɗaukakin sarki wanda mu musulmi daɗi muke ji mu san wannan siffa mu gane ma'anoninsu muna ƙarin muna samun ƙarin imani da wannan abin ina fatan fahimta to amma su fa sai ce a ga wata ƙa'ida hadisi ne zo annabi ya tambaya mu ɗauki wannan kes misali shi ma ya zama misali jariya baiwa ce wani yaro abu abin da mu'ayyid bin hakam asulami ya gaura mata madin tabbatar mai da dabba sai tausayi ya kama ci kuma ce zai yanta ta ya zo tambayi manzan Allah kaji kaji da muke da baiwa ta na gaura mata mali ta sai ta kaza ina so annabi ce ka zo da ita aka zo ta annabi tambaye ta mene ce na Allah yake yace Allah na ta ce Allah na sama waye ne ce yace annabi ce yanta ta mu'mina ce yanda ya tambaye ta aina Allah to kun san yan bid'a sai ka suna cewa wai ka ce ma aina Allah babu kyau kun gane saboda zindiƙanci suna so ce annabi yayi kuskure kenan fa dan wanda ya fara tambayi shine wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka bashi amsa kuma ga inda Allah yake kuma ya tabbatar da wannan amsa din ko zaka ce to zaka ce aina Allahu ma kuskure ce suna nan za ku ji su sun kasa ne saboda malaman sunna a Najeriya sun da ana takkartawa ana yin ƙasa aka step da za ga sun fito da kunan suna tarar da wa'annan abubuwa din aka zo aka yi ce annabi ya ce to tunda ta san inda ubangijinta yake Allah na sama annabi ya ce ka yanta wannan baiwa mu'mina ce yanzu annabi ya tabbatar da amsa ta daidai ne Allah na sama to da suka zo suka ce to irin wannan magana ai hadisin da ya zo da wannan maganar yana magana ne abin da ya shafi aƙida da fahimta ta zuciya to kuma duk abin da ya shafi aƙida da fahimta ta zuciya al'amari nake buƙatar qada'iyat kaji wato yaran ma nasu da wahala abu ne da ke buƙatar qada'iyat to qada'iyat kuma shine ko dai qur'ani ko kuma zama hadisi mutawatiri shine hadisin da zo da hanyoyi daban-daban da haka suka ce to ga ka'ida tunda aje wannan hadisi ba za a aiki da shi ba me yasa saboda ai shi ba mutawatiri bane ahad ne sai suka kikiro ta ka'ida da salaf ba su santa ba shine hadisi gida biyu ne akwai mutawatiri akwai ahad to ba wannan kasabin ne shine laifi ba cewa ganna yazo da hanya da wannan yazo ta hanya da kadan ba shi shine sai suka wani ginin wani hukunci akan shi shine hadisi mutawatiri za a kafa da shi a cikin ibada da aqida amma hadisi ahad fa suka ce la la la sai dai aiki da shi a ibada amma ba za aiki da shi a aqida ba to wai ka wannan ka'idar su suka kawo ta da kansu kawai fa suka rusa don haka wannan kasabta wannan hadisi mutawatir shi ma kasafi ne wanda ke na bid'a da haka cikin musalul hadis a cikin usul fiqi duka akwai mabahith kalamiya da suka shiga cikin wannan ilmomi din sai an fidda su na ba da kaga sai suka amfani da wannan ƙari suka kawo suka mene suka reject din abin da ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jawa an fanci wani abun ko haka nan magana azabar kabari suka ce hadisi ahad ya zo da ita ba sai da akwai azabar kabari ba sai da akwai nima kabari ba saboda hadisi ahad ne to amma kuma fa sun yadda ake da shi hadisin da ya zo da wannan abu a sallah kuma ka ruba tauka da wara annabi ya ce in ka zo sallah ka gama ta ka ce mene Allah mai na'udhu min azabi jahannam min azabi al-qabr kaza kaza ya zo da abubuwa guda biyu to za a yi wannan aikin ko dai aiki da shi gaba ɗaya ko a cire gaba ɗaya ina fatan fahimta babur muke cewa shine su salaf a wajensu akwai wani hadisi ahad akwai hadisi mutawatiri a wajen salaf dukkan hadisi in dai ya inganta daga manzan Allah suna aiki da shi ne gaba ɗaya ala haddin sawa sai wannan fatan kun fahimta suna aiki da shi ne ala haddin sawa ba bambance wani mutawatiri da wannan kuma sunan shi ahad Allah dai samu dace to kun ga shine malai yake cewa lokacin da aka samu wa'annan basarake abannan shikenan sai zama mutane sun bar wani sun bar mene sun duk wani ishi an ci ya bayyana da ilmin kalam da kuma tsubbace-tsubbace sannan aka samu sabon ilimi daban ya zo mutane wanda shi wani ilimin halakarwa yake shine ilimin falsafa da mantiki da gwada ƙur'ani da hadisi da hankali in abin ya saba ku hankalinsu sai su mai da su ba za su ansa ba ya ce wannan ilimin fa da suka zo da shi layu la ilmu nabuwa bai dace da ilimin annabta ba wa layu wa fi tauhidul mu'min bai dace da tauhidul mu'minai ba saboda mummune ba akan irin wannan hanyar suke ba sai ce karkanat ummatu minhu fi afiyatin yau nan ilimin da suka zo da shi al'umma kafin zo wannan da wani abun suna cikin lafiya ba su fama da wannan matsala a zamanin salaf zamanin sabai da tabi'ai ba san wani abin ilimin kalam ko ana gwada ilimin qur'ani da hadisi da hankali ba wa qawai shaukatur rafida wal mu'tazila a dai wannan lokacin ne wato shauka karfi na yan shi'a da mu'tazilawa ya ƙara ƙarfi a daidai wani lokaci ɗin to wannan abin da ya kamata ku gane shi ne duk sanda aka janye mutane ilimin sunna aka yi shuru da ilimin ƙur'ani da hadisi aka janye ilimin aƙida to me zai biyo ba kenan shine bid'a za ta mai bayan wannan lamari ɗin ina fatan fahimta duk sanda aka ce a cire qala Allahu qala rasuluhu an fahimta ko a ce a ringa karatun wasu abuwa za ku zo ku je wanda imamu zabi ke ba da kwatancen lokacin nan aka koma takalidanci zalla kawai ake duk sanda aka to bid'a za ta zo ta samu waje amma wallahi a ce irin wani littafin gasar imamu ajuri a karanta kitabu tauhidi a karanta a karanta ibn batta a karanta suwan ana karanta da mutane a sa bukhari a sa muslim ana karantar da mutane kuma ana waye da kan mutane ba jan baki da fassara ba bid'a ba ta da sakata a duniya a wannan lokaci din amma tun da aka ce sai a cire wannan ai wannan yana kawo fada yana kawo rikici yana kawo rashin fahimta a je a karanta halari da ismawi ya ishe mu to babu shakka duk sanda bata ta zo za ta kwashi mutane ta gaba da su kuwa kuma za ta tabulluwa kala kala zama na fata kun fahimta ya ce to kafin nan ga yadda suke sai zama tun da an raunata gwamta zama ta yan bida sai zama to shikenan yan shi'a sun samu karfi da mu'tazila a wani lokaci din وحمل المأمون المسلمين وحمل وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن shi wancan khalifa mamun din sai ya dauki musulmi akan magana cewa Qur'ani ba magana Allah bane ba sifa Allah bace a Qur'ani wai shi ma halitta ne kamar da sauran halittu suke wannan aqida haka yazo da ita amma salaf ba san da wannan magana ba salaf iman shi ne shi ƙur'ani maganar Allah ne siffa ce da Allah daga wajen Allah abin ya bayyana ina fatan fahimta mala'ika ya ji daga wajen Allah ne sannan ya zo gawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce aqidar salaf ita ce kuma aqidar mu'mini game da ƙur'ani ina fatan fahimta wada'ahum ilai kuma wannan khalifa ya ringa kiran mutane dole zo su imani da wannan magana tashi wamtahanal ulama ya jarauci malamai akan wannan hali din sai a kira ka ce alga mata malam wani me zaka ce game da qur'ani in ka ce ma qur'ani in ka ce magana Allah ne sai ce maka ba halitta Allah bane in ka ce qur'ani kai dai ka ce magana Allah sai ce kai munafiki ne ka fito fili kai magana ina fatan fahimta in ka ce ka dage akan qur'ani magana sai ce to sai su ce to wannan in ba sai ce to dan bid'a ne kafiri ne dan ka wani a hukunta shi sai a ce a gidan yari wasu masu rurin malaman sai ce eh to to shikenan yanda kace yanka dirar ka dare ina ba ta fahimta saboda tsoron duka a ba malam dukan mene ba dai mutuwa ce ba ai dai kwara ɗaya ce ba a mutuwa daban-daban ko yawwa kuma ran da ka mutu ran da zaka mutu Allah ya sabbata date wani ba zai kashe ka gafara nas in ka ga mutu ranar ka ce tai wa ma kana nafsin an ta muta la bi idnillahi kitaban muajjala rana ɗaya ce ko ba wani abu da haka ɗalibai da malamai wallahi su tsaya gaskiya su daina wani kwana-kwana ina fata mun fahimta abinda Allah rubuta maka kawai shine zai faru da kai mala ina fata mun fahimci wannan abu kuma abin da yake wajen Allah fa abin da ke duniyar nan abin da ke jiran kan ka tsaya gaskiya yana can amma in ka biya wannan duniya da tsawace da da kwadayi billahi lazi zaka asara guda biyu za mu kanta mu ji nuniya ta Imam Ibn Qayyim da yake raddi ga irin waɗannan mutanen Allah shi kyauta to kun ga malam sai yake cewa abin da bai malam ce wala haula fala haula wala quwwata illa billah babu karfi da dabara sai ga Allah madaukakin sarki yau kuma ta zama ta yan bid'a malam ce min bala yana ga cin bala'i sai ce an ta'arifa ma kunta tunkiru shine ka zo ka yadda da abin da ka kasance kana musun shi kana inkarin sa kaza ka san ba daidai bane kuma ka zo ka ganshi kirikiri har kuma ka yadda da shi wa tunkiru ma kunta ta'arifu ka zo ka inkarin abin da kuma kasan shi gaskiya ne ma'ana samu canji na abuwa wa an tuqaddami wa an tuqaddamal wa an tuqaddimal aqulal falasifa daga cikin bala'i shine a gabatar da hankula na yan falsafa wa yu'zala al manqulu wa yu'zala manqulu atba'i rusul abinda mabiya manzanni suka ruwaito kuma aje shi gefe yana ga cin bala'i haka din wa yumara fil qur'an daga cikin bala'i shine a samu mutane suna ja'in ja da musu a cikin Qur'ani wa yatabarramu bi sunni wal athar ay watsi da sunnonin manzon Allah da hadisan manzon Allah wa taqawfil hira yana ga cikin bala'i mutai cikin cikin rudani fal firara al firara qabla hulul dimar malin zahabi yake cewa to Allah yake ka tsere ka gudu wannan firar igra ma'ana ka gudu ka samu ka tsere kafin a ce halaka ta zo ta fada maka wa iyyaka mudallatil ahwa ina maka sheji ina maka kasheji da soye sun zukata masu batarwa wa maharatul uqul da rudanin kwakwalwa tunani wa man ya'tasim billahi duk wanda ya samu riko da Allah madaukakin sarki ya samu isma daga Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim lalle wannan mutum an shi da shi zuwa ga hanya mai kakkiya an fanci abin ko wa qala fi dhil tabaqat samina har yau da ya faɗa cin dhil tabaqat samina al-muntahiya bi sana wadda ta kare shekara 251 yace faqata qala ashabul hadisi wa talashaw imamu zabi yake cewa malaman hadisi sun yi karanci kai sun ma kare sun tafi sun kare a wannan lokaci din ina fata ku mace wani abu yace wa tabaddala an-nasu bi talabatihi mutane suka yi watsi da masu neman ilimin hadisi din in aka ce kana neman ilimin hadisi mutane suna maka kallon uku kwabo yahuzza'u bihim a'da'ul hadis makiya hadisan manzon Allah ma suna masa izgilancin aganka da sayyid bukhari zaka je koya ta ce ya usas ya mun ga hadisi sai an dawo ta riga maka izgilanci ba ga haka ake ma yara yanzu haka in mutum ya tashi yana abin sai a ce ya usas kaga ya mun ga hadisi har wata hula da ustazai suke sawa da ina ba ta ce wannan taba ka ji hadisi kenan to yanzu mun ga hadisi ai ba laifi bane ko ba haka ba za mu zo mu ji suwa suka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da awa din bayan wancan karnoni suka wuce din su ne wannan ashabul hadis kuma shi kurga mu suka yi haka wannan hadisi mun ga hadisi wannan mu muna farin ciki ma kace da mu in mun ga hadisi to wallahi imamu zabi yake cewa a wannan lokutan da ake fama da su wannan fa yana sura maka wani sura ne fa kafin mu zo mu ji shi kuma imamu dumaiji ta ina kalli bangaren siyasar lokacin da imamu ajuri ta take wani na baka overview na bayan wucewar karnukan wannan khairu nasu karni su majalis bayan wucewar su me faru wannan yana baka ne har zuwa zamanin shi to za mu je specifically shi kuma imamu ajuri ya yi fuskanci nashi zamanin za mu zo mu ji irin masifafin da ya fuskanta da su halin da ake ciki na siyasa farar aka samu waƙe ma'ana fitina ta azzanci aka samu fitina ta karamida aka samu fitina ta buwai hawa ga sunan duniya tarkice gaba ɗaya malam za ka zo ka ji wani lokaci din to wannan ana imamu zahabi na baka kwatance ne a halin da ake ciki lokacin in agan kana koyon hadisi sai a fara maka izgilanci kun fahimta ai yawwa ko an ga cewa to kai wannan banda abin ka kai ka ta tara littafi da kana ta danki da littafi me za ci da littafi ne kai kuwa ana ga ɗaliban ilimi wannan abu in an ganka kuma ba a baka respect ko ɗaya shi sa ganin halaka ta same mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dukkan mu har gidajen malaman mu mun waye gari yanzu wannan ilimi na hadisi da ilimin addini ba shi da kima kima shi kaɗanci hasali ilmin jadid da malai faɗa a can gaba wannan ilimi na zamanin kimiyya ya fi kima a idan mutane fiye da ilmin wahayi ilmin Allah ce annabi ya ce wala sun fi su kima kudin da muke iya kashewa muna faɗin wannan abin ne ko za a samu fahalmin muddakir kudin da muke iya kashewa karatun zamani wala ba mu ya kashe 10% din shi a karatun addinin yayanmu da mu kanmu wahalar da muke wajen karatun zamani ba ma iya wa karatun addini wani wahalar za ka yi samun mutum fa daga ne zai ɗauki mota bar da yanzu ba ana iyaye suna nan suna ta shiri ko yau ba mande ba ne ko to da mande za ka iyaye suna ana ana ta shiri ana ta kintsi daga mutum jikin shi na bari bar mashin ne bur yana kakkaucewa yana faɗa ka yana ta masifa za a ɓata mai lokaci bai kai zai kai yaran makanta yana zuwa ta da a makantar da mai watan tariza ce ko taibo ce ko ko gobe sani an kulle gel sai gan shi da darajar shi fena wallahi sorry wallahi abin nan yana ta wani alwala yana ta wani sun kuyar da kai mala kuma kuɗi masu yawa zai ɗiba ya bar a wajen kuma ba za a koya ɗan shi ƙala lahu ƙala su ko ɗaya ba ilmul wahayi za a koya mashi ba amma sai gana salati yana wasu sun kuyar da kai getman fa yana mai sa amma dai ka san time times wane ne ya sorry sa wallahi abin nan ne abin nan haka nan sai ga an dan wani har karkacewa ake ana dan zaro a miƙa saboda abin nan sannan lokacin sha biyu tana ko ɗaya lokacin koma ya gana jikin shi na ɓari ah lokacin yara za su dawo makaranta ka san makarantar nan akwai akula akwai abu kan ya dawo ya taho mota ta lalace sai wannan a canza ana ta abin nan ai makaranta akwai karatu akwai karatu amma karatun ba karatun wahayi ba ne ba karatun annabawa ba ne ba karatun ƙalar lahu ƙalar rasuluhu ba ne karatu ne na rayuwa na tajarba na rayuwa galiban shi ina fatan fahimta sai ga mutane suna wannan girgir da yamma ta yi lokacin islamiyya yi uwar ba za ta ce yaron tafi islamiyya ba uban ba zai ce islamiyya ba ba zai zo ya kai shi ba haka nan za a kaɗa shi in ma zai je din in ya je uban bai je shi kenan ba za a mai wanka ba ba za a sa mai kaya ba ba za a yi kaza ba za a kaza ba aka ce a kawo kuɗin makaranta can uban da sauri zai je ya kai banki jikin shi na raya kawo tela nan kuma kuɗin makaranta sai a ba yaran naira ɗari biyu je ka kai makaranta ta yaya za mu girmama ina muke girmama al'amarin addinin mu ta ya muke so yaran su zama kenan muke so mu zama haka muke kallon al'amari kenan Allah ji kammala albayin da rahama san da ya bude islamiyya ta yara nan da yamma mu haka malam uniform ya ce sai da aka yi masa ɗinki na musamman teloli ƙwararru aka bare ce ba za mu taɓa fifita boko akan addini ba in ka aka yi haka ɗin sai ce kuma har da ƙada aka sa mana in yaro zai zo sai ya sa hula ya shiga mai kyau kuma sai an sai mai turare a fesa mai kuma a kawo shi a ce haka iyaye kuma suka ringa a lokacin haka muke kawo su mu zube nan wajen da yara suna kanshi da turare ga ɗinki tsaf saboda ana masa wannan abin fa yana da kima shi ma amma abin fa da muke karar muna na masa cewa wannan fa abin da suke wancan yafi kima ne fa da haka kakai mamaki da ɗanka bai ga kima abin da kake na addini ba kuma yan uwa ku sani fa shi wannan katin da zamu na addini fa shine muke da riba muke da tabbacin mun ci riban shi a wajen yaran nan amma tsakanin da Allah dan na sayarwa na ya gama iya boko yayi komai da komai ina tabbacin ci riba wannan karatun nashi ba ka da tabbaci in ya ga dama sai tafi Abuja ya tare abin shi kawai aure mata wata mata can sai shekara shekara zai ringa zuwa ba ka bane ba amma idan ka koya yaran nan fa duk sanda ya sallar nan sai an baka ladan sallar nan in karatun qur'ani sai an baka ladan karatun qur'anin nan in abun alkhairi sai an yi yana wuce aka ce Allah ji kan wani ka mallan Allah saka alkhairi duk sai ya shafe ka duk wani abu alkhairi sai ya shafe ka ciki ina fatan fahimta su wannan riba tabbatacciya ce idan yaro karatun addini mai abin nan kuma ka fi zama lafiya da shi kana zo lafiya da ya karanta addini to zaka zauna lafiya da shi bai harin ya kashe ka wajen ka tara kuɗi baka baka ban mashi ba ina fatan fahimta Allah da ya samu dace to ku duban da Imam Zabi ke kwatanta mana rayuwar da kai ka ce yanzu yake raye ina fatan fahimta yace a lokacin sai akoma ana izgilanci da ma ɗaliban hadisi yuhza'u bi yuhza'u bihim a'da'ul hadisi was sunnah maƙiya hadisan manzan Allah da sunan manzan Allah ka kuma suna masa izgilanci wa yaskaruna min suna masa ba'a ina fatan fahimta Allah shauta sai ce wa sara ulama'ul asri fil galibi sai zama malaman zamani a wani lokacin mafi rinjayen su sun waye gari sun zama akifina ala taqalidi fil furu sun da kofa akan takalidanci a cikin furu'a shine karatun fiqh farlan sallah sunnonin sallah musaban aikin haji da sauransu sai zama malaman sun da kofa akan wannan kamar da mu muke a Najeriya kafin zuwan Abubakar Gumi lokacin da Albani zo fasa ilmin sunna dan Albani da wannan falala din Abubakar Gumi ya kantar da sunna sunna a jumlace da aqida amma malam Albani shine Allah bashi dama fayyace karatun suna da fito da karatun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tantance mai kyau da mara kyau da kuma ga mutane fa ba karatun ake kawo a zura ana yi ne a aiki da shi wannan falal tashi ce Allah saka masa da alkhairi gaba ɗayan su to sai zama malamai sun dukufa a takalidanci kan furu'a sai ga samu mutum ya haddace muktasar ya haddace misbahu ya haddace kaza da kaza da kaza ba wani intaji sabo da yake iyaka abin da ke littafin shi ma shi zai zo in ka zo abin zai karanta aka karanta aka fasara shi ma zai karanta maka fil mas'alati taraddudun qaulani wane ne shi ma haka zai faɗa a wuce kawai shikenan kuma ci amu sai ce min gairi taharirin laha ba ma tare tantance abin da yake tabbaci da wanda bai da tabbaci a ciki ba ba zai ce a wannan mas'ala ta saba sunna ko kuma ga daidai akan ta ba yadda aka bashi haka zai bayar sai malai ce wa munkibina wa mukabbina ko wa mukabbina ala aqaliyat min hikmat al-awail wa ara'il mutakallimina sun da kofa akan wato hankula na mutanen farko da kuma tunani da ra'ayi na ilmul kalam min gari an yaqilu akthara tare da wasu ba san hakikanin ma'anan wa'annan abubuwan ba amma haka za su karantar da kai da yawa na san lokacin da ake kantar da mu kawa'idi a siffofin Allah maɗaukakin sarki akwai menene kuma a cin sun Allah za a ce maka a rojudu wal qidamu wal baqa wal mukhalafatul nasi wal qiyamah za a ce wannan sune siffofi sannan a zo sunaye kuma abin akwai siffofin su kuma suke a ce maka as-samu wal basar wannan to sai a zo a ce maka akwai wanda ake tabbatar wannan ilimi ne na ilmul kalam shi ma aka tabbatar da aqida da shi amma a lokacin da ake kantar da shi galiban wasu ba su hakaci haɗar da ke ciki ba shi sa wasu da aka yi bayani suka gane haɗar da ke ciki suka bari sai ce fa'ammal bala'u wa sahfalatul hawa sai bala'i ya gama ko ina sannan kuma san zukata ya ƙara bunƙasa wala hatu mabadu rafil ilmi wa qabdihi minan nasi wato matakaiya na ɗauke ilimi wanda annabi ba labari da cire shi daga cikin mutane sai haska wa rahimallahu mura'an aqbala ala sha'anihi imamu zahabi yace Allah ji kan mutumin da ya dukofa akan sha'aninsa wa qasara min lisani ya takaita harshen sa wa aqbala ala tilawati qur'anihi ya fuskanci ya dukofa akan karatun alqur'anin sa wa baka ala zamanihi ya zana yana kuka akan halin da ya tsanci kanshi zaman da yake ciki wa admana nazara fi sahih ya dukufa ya dawo da nazari a cikin littafin bukhari wa abadallaha ya bauta Allah kun gani yace wa admana nazar fi sahih ya mai da hankali wajen karatun sahihul bukhari shi yasa ko yan bid'an nan ba abin da ke kona masa rai irin sahihul bukhari kullu da kyau duk wani shedani dan iska ko sai ka yana ta cewa bukhari duk wani shedani ka je ka dibi tun daga Najeriya har na duniya duk wanda ya tashi hamla din shi ya kai hari sai ce ai bukharin ma ai ba qur'ani bane dole akwai kurakurai ai bukharin ma an yi kaza a ciki kaza ya saba hankali wai so suke wannan kimar da bukhari ke da ita a zakatan musulmi sai su rushe kuma wa famastada'u famastada'u an yazharu wa mastada'u lahu naqaba har yau basu iya ba wannan kimar ta bukhari tana a cikin zakatan kuma za a cire ta ba domin wani aiki ne wani bawan Allah ya zauna yayi wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa albarka ba za ta turu ba amma duka suna da shi ka ɗauki dr ahmad gumi ɗan gidan mala abokar gumi wani irin wulaƙanci ne bai saulu bukhari ba a dukkan kuna ji wani kai ce to an kira suna dan an kira sunan shi ai karai wannan abin shi ma kuma ko bai karba dole fito fili ga mutane hadarin wannan mutumi din da shigantakar da yake daure da ita kuma yana nan wahayi zuwa ana kan shi wai malamin ahlus sunna ne bayan ba mutu ne bat ina fata an fanci wannan abin ku ji abin da ke to bukari wai bukari ba abin da ya bolace maluku ya zubar wai buhari ya ɗauko ya ɗebo ta ya zuba a littafin shi aka faɗa karshe malin ka ce bola na ce bola ya ce ya maimaita ya ce bola ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai littafin da kai kake tutiya da shi muwadda malamai sun ittifaqi kaf bai kai sahih bukhari din ba amma malamai ce ba jahilai irin ka ba ina fata an fanci wannan abin malaman duniya tun daga zamanin bukhari a lokacin da baka rubuta littafin fa akwai kurayen malamai a zamanin fa su ahmad bin hanbali suna raye fa a lokacin sai haya bin ma'in suna raye a lokacin fa su muhammad ibn zuhuli suna raye a lokacin dirka dirkan malamai wanda da yawan wasu malaman shi ne fa amma wala don da aka wuli littafin ya zana ta ce ka amma wani yaro allah maka albarka allah sa albarka to algafata mala a mana gyara sai ce a kai dai kawai ka mana gyara malin buhari eh ya girma ya zama malam kenan bari mu lalaba mu amsa ina fatan fahimta akwai sau'in shi kun san da yanda ake da sabani ake da kishi tsakanin sau'in juna ko sun kalli tafin sun hakura sun kyale ka san ko inda da masoka to abokai ne za su ba shi ha wala mu zai akuri waje kaza ba daidai bane can ma kaza kaza kaza daidai ko ba haka bane ba amma ana gani so in shi a lokacin su ma suka sallama sai yabo suke samu a lokacin ina fatan fahimta yan bid'an zamanin da suke su ma da yake akwai dan sauran alaci su ma dai sun haƙura amma sai wani zuwa ƙarshen zamani sai zo ce bukhari na ebola ce ai ya saba hankali ya saba waje kaza saba kaza kallo dukkan sun yi tare a fara da bukhari kallo da kyau duk yan bid'an nan ka duba da shi wannan dan gidan da wannan dokta kuma din nan irin illar da yake wa addinin musulunci kuma abu mamaki har yanzu shi dan izala ne kuma izala ta ansa madan ta dikiran cewa ba mai ba mai da yan bid'a amma ga sanan suna da yan bid'a wannan shi da gudubar muke magana cewa su daga cikin miza na salaf da na aqida salafiya shine ba ta ta'assubanci daga su kansu ko kuma kungiyar su ba a haka duk inda yake daidai ne za su faɗi dai kowai a cikin su ko albani kuskure ko jabir kuskure ko abar gwamnati ko waye a ida salaf sai an faɗi wannan kuskuren a ce amma ba ta da cin mutunci ba dan a guje wannan abin da suke na kuskure din amma muna ji muna ganga mu utuzila cikin izala amma ba a dauki mataki a kansu ba saboda sun shiga kungiya kawai yan dan boko haram ya zo ce shi ma dan izala ne haka za ba shi goyen baya a ba shi kariya ina fatan fahimta sai dai hakuri fa bayani aqida ce za a yi dole sai an faice wannan matsalar wallahi in dai izala suna son gaskiya duk mu'tazilan ke cikin su fudda wayannan mu'tazilan ko dai su daina mu'tazilanci ko kuma su fudda zuwa kungiya tunda ma kungiya ce mai rijista in baka ba sai a fudda kai a ciki to haka aka samu ni shedani shi ma yana na dan gidan malam Adam Abdullahi Ilore ko shi ma yana malam Habibu a kudanci yake shi kuma an ce na da base a Lagos ne amma na san dai makarantar baban shi ta Ilore ne na taɓa zuwa makarantar lokaci can da dadewa na'am markas yake a lagos ne ko agege yau to kaga agege shi ya baɗi daurin kenan to ka gani uban shi mutumin kirki bawan allah babban malami ina fatan fahimta to amma shi ɗan sai kuma shi ma yadda ka ji wannan ɗan gidan wannan babban malami yana faɗa da sunan manzan allah wancan shi ma haka ke faɗa da sunan manzan allah ɗin har ya fi wannan sharri shi ma abin da ya sa ba da hausa yake magana shi sa ba ba a san shi ba to nan kuma aka samu kurubar abjabar abin da shi ma haka yanga dauko hadisan manzon Allah cin mutuncin sa a wannan abin dukkan wani yan bid'a wannan na kasar mu kenan haka suke balantana in kalaka ta su dan gungu su ma haka suka watsa da suka ce hadisan ma duk ƙarar ba sai da su tun suna zaba su ma suka je suka rejecting kowanne kuma ya tashi bai da masoka sai bukhari saboda in ka gama rushe sayyid bukhari ka gama banna cikin gidan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da wancan yan madakila din suke yi kalo ba wanda suke suka sai albani da jafar domin ka rushe albani da jafar ga cikin al'ummar musulmin da muke rayuwa yanzu to ka gama rushe addinin musulunci din ina ka gama rushe sunna ba ta ba wani tasiri kenan saboda ai ba jafar da albani kawai suke magana akan shugabanni in sai dai ba da sai ba daidai bane me yasa ba su magana kan bella yabo ba sa magana bella yabo wanda shi ga kun san da ma nashi usulun da ni ban yi daɗin usulubin da yake biyo jan raddi da naƙadin abubuwa ba amma mai sa ba sa shi za ka ji haddace mutunci a kin al'amarinsa ko akwai malam iris abdulaziz bauchi dattijan arziki allah ƙara mai lafiya ina fatan fahimta akwai malamai da yawa da suna nan suna maganu amma baka ji suna dira akan wayannan ba kullum dai jafa albani a daina jin karatunsu gwamnati ta sa doka to ta sa dokar ko ba ka ba a hana mijin karatun albani da jafar an yi sake kuma tun da ga jafar jafarorin jafar ya kyankyashe da yawa ga albayoyin da yawa an kyankyashe to za ka yi da wannan kuma mu dai kan ba za mu gani mai shiru ba ba za mu wulakantar da maslahar addini da al'umma ba saboda wani mutum da yawanci shugaba ina fatan fahimta ba mu wulakantar da gaskiya akan shi ba za mu faɗe ta inda take amma abin da bayan ba shine abin da salafiyanci ya koya mana babu cin mutunci ga wani ba za mu ci mutunci wani iya mu za mu iya kiya bakinmu daga cin mutuncin wani amma ka ji mun dira kan mutum wannan shine masala ita ce ne sai ka ji mai wani abin iyaka abin da muka fanta shine masala shi muke yi jama'a na fata an fanci wannan abin Allah da shi Allah samu dace don haka imamu zahabi yake cewa to wannan zan da kace bace to madal da mutumin fa da ya koma qur'ani ke kantawa yazo na ta rusa kuka dan irin halin da aka tsanci kai a zamani ya mai da hankali da nazari da wama wajen sahih bukhari kuma abin da zai faru za ku za ku zo ku ji wayannan ɗan ilimin maɗaƙi da falsafa ɗin in suka tsufa da na sani suke ƙarfi koma ko bukharin suke nema ku je ku ɗauki tarihin gazali aka ce gazali sanda zai mutu an same shi da sayar bukhari a ƙirjin shi ne amma su ne fa suke wannan hadisan tawili a da suke abin nan suke abin nan to da yake allah ya ga zuciya shi da gaske yake ƙarshe sai allah ya kinsa mai shirya sai kintsu sai fahimci wannan abin ba da ya shi ne sai ma ya rubuta littafai cewa iljamul awam an ilmul kalam kai wawa da ka fara koyon ilmul kalam yanzu ga linzami na jan maka don kai baka san shi bane amma ni na shiga dai nutsu a cikin naga halin da kai ne ya rubuta littafi akai ya rubuta tahafutu tahafut duk littafi yana rubuta yana tsoratar da mutane kan karatun ilmin kalam din nan shi ma ya koma islamiyya fara koyan hadisin manzon Allah sallallahu ya mutu da hadisan manzon Allah a tare da shi Allah samu dace sai ya ce malam wa abadallah qabla an yabtahu ajalu mutum ne ya koma ya bauta Allah kafin a ce ajali ya same shi Allahumma fawaffiq warham Imam Zabi ce Allah ka datar da mu Allah kuma ka ji kanmu da rahama wannan shine halin da al'umma suke ciki kuma in mun lura abin da siffar da zabi ya kawo mana har yanzu muna fama da wannan matsala din sai ya ce tahamul ahlur ra'yi wal kalami ala ahlil hadith wal athar ga wato taron dangi na ahlur ra'ayi na 'yan mazhabobi kenan wal kalam da ilmul kalam da falasifa ala ahl hadisi ga ma'abota hadisi manzon Allah wal athar da sunnoni ko kuma da asari da aka samu daga tun daga sahabbai da tabi'ai da sauransu ma'ana wayannan kungiyoyin sai suka zama suna hada kai kowane bangare ahlur ra'ayi 'yan mazhabanci in sai ai mazhaba kaga mun sha da wuya da su anan mu ma an fahimta ko ilmul kalam zamu je suka hada kai suka suka dauka me za a ce suka irin zabura lokaci daya suka dirakan malaman hadisi malam ke cewa qala al imam az-zahabi rahimahullah ta'ala imam az-zahabi hawa yana cewa fi zail abaqati tasi'a a dabaka ta tara al-muntahiya ga nan sa shekara ta 272 yace kana fi hadal waqati khalqun min a'immati ahli ar-ra'yi wal furu yace a wannan zamanin da akwai wasu manyan malamai na ra'ayi wato yana nufin ra'ayi a nan wajen na mazhabobi wal furu da furu'a in sun ce furu'a suna nufin ilmi na fiqihu farlan sallah sauran su kenan wa adadin min asadin mu'tazila wa shi'a da kuma adadi mai yawa na shugabannin mu'tazilanci da kuma shi'anci duk a wannan zamani fa wannan shekaru din sai ce wa ashabul kalami alladhina mashawara al maqul da mu abota kalam wanda suke yawo suke tafiya bayan hankali shine a gaba su kuma suke gaba ba sunna ba wa aradu amma salafa min at-tamassuki bil athari nabawiyya suka kauda kai daga abin da ya gabata mutane suka san shi na riko da wato hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama wadhara fil fuqaha at-taqalidu taqalidanci ya bayyana a wajen malaman fiqhu wa tanaqasal ijtihadu ijtihadi ya naqasi ko ya ja da baya fa subhana man lahu al-khalq wal amr yace kai tsarki ya tabbata ga wanda halitta da al'amura suke hannunsa fa billahi alayka ya sheikh imamu zabe ce to ina gama ka da Allah bawan Allah ya sheikh dan dake nufi ba wai babban malami ba ina fatan fahimta ya kai bawan Allah ina gama ka da Allah irfuk bi nafsika ka tausaya kanka walzamil insafa ka lazamci adalci wala tanzur ila haula yace kakkarin ga kallon waɗannan mutanen ya alil huffaz yana nufin alhuffaz manyan malaman hadisi kenan nazarar shadar wato kallo na reni ko na wulakanci kakkalle su da haka din kun gane ma'ana tunda an samu wasu na masu wulakanci malaman hadisi na masu izgilanci suna kira masu na hashawiya suna ba su na ƙarshe to kai bawan Allah ina cewa ka tausaya wa kanka ba wai ka tausaya masu ba ka tausaya wa kanka kakka kalle za kallo irin na wulakanci wala tarmuquhum bi ainin naqas kar ka zira masu ido da ido na ganin naqas cewa sun gaza wala ta taqfihim annahum min jinsi muhaddisi zamanina kar ma ka kudirci a zuciyarka cewa wayannan malaman hadisi din irin malaman hadisin zamaninmu ne imamu zahabi allahu akbar hasha wa kalla malai ce ina ina hasha Allah tsare wa kalla ahir ba ma abin da yake ba fa ma fi man sammaitu ahadan walillahi alhamdu ba cikin a cikin waɗannan ambata ba ɗaya tare da godiya ga Allah illa huwa basirun biddini face mutum ne da yana da basira a cikin addini alimin bisabilin najati alimin bisabilin najati masani da hanyar tsira wa laysal hujja fi kibar muhaddisi zamanin adun ya bulgur tubata ulaika fil ma'rifa yace babu wani cikin malaman hadisin zamanin mu wanda zaka iya kwatanta ka ce zai kai martaba daya daga cikin wayannan malaman wajen sanin addinin Allah madaukakin sarki sai malam ce fa inni ahasibuka li fardi hawaka kai a yin zamanin nan kamar ya sawar mutum yana magana da shi ne amma yana ba da general information ne kai ina tsammanin saboda farɗo hawaka wuce iyakar son zuciyarka ta ƙolubi lisanin hal da kana faɗa da lisanin hal in a awazkal makalu idan ba zai ka faɗa a kafurta ba cewa man ahmad wa man bin madini wa aishan abu zir'a wa abu dauda kana a zuciyarka a halinka yana faɗin cewa kake waye Ahmad bin Hanbali waye Ibn Madini wane ne Abu Zur'a waye Abu Dauda su ma mazaje ne wa mazaje ne ina fatan fahimta sai ce haula muhaddithuna wannan su ne malaman hadisi wala yadruna mal fiqh wannan ba san abin da yake cikin fiqh ba wa usuli da kuma usul fiqh kun fahimta suna kallon malaman hadisin kawai cewa musu menene wasu amawa ne za mu zo mu ji mako na gaba za ka ji albani haka suke ce nasiruddin albani wacewa suke bai san fiqihu ba wai malami ne kawai ilimin hadisi diraya kawai iya bai ta kana kance kawai sani bai da fiqihu bai da kaza na rantse da Allah ko zai ban san wani malami za kwatanta a fahimta addini da fiqihu musunci a wannan zaman irin nasiruddin albani ba ina fatan fahimci wannan abu ai ana gane kamar da imamu ibn hazm zahiri ya faɗa cikin littafin shi a rasail abin nan na manta sun littafin cikin rasail na littafin ibn ibn ibn hazm yake faɗa ne yace ana gane fiqh mutum ne wajen dacewarsa wajen mene istinbadul ahkam da sunna wannan dan haka ake ganewa yana radi ga macewa ai maluku ya fi kowa ina faɗa yace a ka a faɗa haka godawa za a ga dacewar shi da sauran malamai Allah shi kyauta to shi ne ma la'anar ko abin da mamu zabi yake cewa sai ka samu ɗan tsigira cewa wai ahmad bin hanbali waye ibn ma'in waye kaza waye kaza ai ba san fiqihu ba hadisi kawai suka sani sai ce wala yafqahuna ra'aya ba sa iya simbadi la ilma lahum bil bayani wal ma'ani ba san ilmul bayan ba ba san ilmul ma'ani ba to wannan kuma yan arabiya mu kenan ko malam wannan yan arabiya kenan yan jami'oyi kenan eh ka san akwai su da analysis malam wanda ya ce kaza fa an hau ka ba haka kamata ba kan an yi sarfu wannan fa wazanin shi ba iri bane kaza kaza ka gane ba sun cika rigima fa su ba fa karatun suka yi ba shi ba abin da yake nan da sarfu da nahwu da balaga ina fatan fahimta amma sai yana ta kwancewa eh wannan sun cika kusa shi za sai su je ba su iya nahwu ba suna ta kaina wace maka musulunci shine nahwu dan bayan nahwu ba sai ba za ba za a fahimta addinin musulunci ba suna nan sun cike jami'o'i malam sai mugun analysis eh wani malam wani ito wani dan iya nahu babu laifi kaza kaza kuma ka san wani abu ne billahi laji da yawan suke wannan kun da zaka je ka datse suka ce a koya min alfiya zai ta sa maka lokaci ba za a yi ba wallahi malam karatu ne na syllabus mun yi muwa mun shiga cikin mu alhamdulillah ta malam Idris Abdul Aziz Bauchi ya ce ya yi digiri ne phd don a ce shi dokta amma ba don yana bukata ba don yi bage bakin masu dokta dokta din nan saboda kai magana a ce a shi saboda shi ba dokta ba ne ko don bai bokon ba ne shi yasa yake faɗin haka ina fatan fahimta walla ko ni ba da digiri ba don ina bukatar shi ba ne a yanzu kawai saboda dai kawai kawai ne ce maka a kai ba kai bokon ba ne shi kenan ina fatan fahimta wannan abu saboda mu aikin da ke gaban malam yaushe za ka gaba wannan aikin littafi ne muka sa ga shari'a an sa akwai fosu suna baya littafin ba an gama ba ne yaushe aga bukhari aga muslim muka koyi musnad na imam ahmad bin hanbali muka koyi kaza da kaza da tafi gashi nan ina kai lokacin ka je ka taba lokaci ana ta maka talacci awa biyu awa uku kana ta abin nan ai ga ka za ka fanci hadisi biyu ina fata an fanci wannan abin to suna nan sai mugu analysis eh wani bai iya nawo ba babu balaga a ciki babu kaza to dan Allah ku da kuka iya ku zo ku ga mutane abin da kuka iya ba a daina musu ku daina zama kuna surutu kan malamai amma zo kuma ga masallaci gashi nan sai ka ba mutum ahalari ta muka mazurai eh to nan ma malamin yana kuskure kaga bai ma san malamin ba wai yi kuskure sai a ce to nan ya kamata ci kaza kaga fitar da jahilci shi in kaga malami ya rubuta abu a cikin littafinsa baka cewa kuskure kai tsaye sai dai ka ce nan kana ganin ga matsala kaza ga yadda ya kamata amma baka san me yasa malai faɗa wani abu ba sai ka a gefe za ka bai ba ka soke mai nashi ba ta yi kai ne ka fanci kuskure amma shi akan daidai yake malam albani ya ba mu labarin wani malami malam profesa samir ne ma ya ce a cikin kitabu ta ibn huzaima a wurin da shi profesa tun da yake karatun abu ganin kuskure ke kallon shi amma tun da yake malami ne mai ladabi ya ilmantu sai ya ja layi a wajen duk sanda ya zo zai kanta nashi albasi ya ce to nan wajen ga abin da ibn huzaima ya faɗa amma ni ina ganin ga yadda ya kamata ya zama kaza da kaza aka yi ce malamai ce suna karatun da al'asar a maka rannan kawai an gudu mazar ana tattauna matsalas shi ma malam bai gama na diri wajen ba kan nan kawai sai an tafi ba rannan kawai kafin al'asar din sai ga samir na kira albani alaka mata malam ita ta gana muna waje kaza alhamdulillah na gano ashe ni ne na fahimci kuskure ba ibn kuzaima wani abinda ibn kuzaima rubuta shine daidai tun shekarun shi ne ke ganin kuskure ne amma kuma ibn kuzma shi ne shi sa ba a daka canza wa mutum ba sai dai ka bashi da ke ce to kai ga yadda kake gani amma su yin zaka ce eh to nan wajen ai daidai nan ba daidai ba duk gashi nan kawai wai su suna fama wai annan kadar ilimi wasu terms ne suke amfani suke halakar da su Allah da shi kyamu za ce wadda kai sai ce wa malaman hadisi ba su da ilimi na san da kai wala khibratin lahum bil burhan wa mantiq ba su da kwarewa game da mantiki ko kuma kafa hujja wala raifuna Allah ta'ala bid dalil o wa malama hadisi aga haka wai ba san Allah madaukakin sarki da dalilai ba wallahu min fuqaha ilmin la kuma ba su da fiqhu a cikin addini fa askut faskut bi hilmin imam da ce to kai ban Allah na maka sai ka ja baki kai shiru da hankalinka aw dig bi ilmin ko kuma kai magana da ilimi fal ilmu nafi huwa ma jaa bi an amsali haulai ilimi mai amfani shine ilimin da yazo daga irin wayannan mutanen jama'a lokaci ya kore dole zamu ja barki ne an fahimta ko saboda in ma mun gaba nan ga wannan talika da ke ƙasa zamu karanta su dole zamu ja barki anan sai Allah kai mu to wannan anan kuka a cikin na cika saurin yazo ƙarshe ne haka mu bar shi din da ya kawo Allah kai mu lafiya sai mu tashi a daidai wajen a roƙa da dalilin Allah ka ba mu lada kurakure Allah ka yafe mana Allah ka sai kabarin albani da iyalansa ka sa albarka da makarantar shi da ayin shi da mu da ya bari gaba ɗaya Allah ka ɗauka addinin musulunci ƙarfantar kafirci Allah ka biya kowa bukatun shi duniya da kiyama Allah ka mana maganin matsaloli wannan kwatantu da ake suna wannan zamani a wannan ƙasa tamu Allah ka mana maganin su Allah kare mu daga sharrin waɗannan kwatantu ake fama da su ya Allah muna tawassuli sunayenka da sufofinka ya Allah ka kare mu daga sharrin waɗannan fatuntunu wanda muka sani wanda muka sani wanda sani ba muke ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum